إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم مركز أهل السنة والجماعة wanda ke mulkar kada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 22 ga wata na muharram hijira shekara 1443 wanda ya dace da 31 ga watan takwas shekara 2021 muna cikin karatunmu na bulugul mara na hamsin hajjar asakani yau za mu darasi na 73 insha Allah za mu tashi hadisi na abu huraira da ke cewa wa an abi huraira ta radiyallahu anhu annin nabi sallallahu alaihi wasallam qal la tusaddu li ibla wal ghanam faman ibta'aha faman ibta'aha ba'd fa huwa bi khair an-nazarayn ba'da an yahlubuha إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وساع من تمر متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام وفي رواية له علقها البخاري ورد معها ساعة من طعام لا ثمرة قال البخاري والتمر أكثر أبن دا يكي وانا رواية أبو هريرة رضي الله عنه ruwa da imam bukhari ya roto musulmi ya roto abinda yake cewa abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusarru na ibra wal ghanam koko cika hantsa tara kumi ko karamar dabba mana abinda suke yi za a bar dabba ba tsatsa ta kwambi misali in za a kai ta kasuwa a saida sai a gita tsan nono a bari sai haka ta cika dum mutum ya zo sai zai tsammanin taguwa ce mai nono saboda girma haka ta cika da nono ko an akuya ce ko timkiya mutum zai tsammanin timkiya ce ko akuya mai nono sai saya ganin nonon da ga nono a kumbure shi kuma nonon kin ta tsami suke haka suke da yaudara a bi tsada ta tsayen kwanaki ba tsatsa ba don haka ta kumbura to shi ne nan annan sadasarar ke yin kashi na hani kada ku bar hantsa ku cika hantsa ta raƙumi ko ta ƙaramar dabba famanin ta'a wanda aka yaudara kan haka aka bar hantsa sai da ya saya a kan wannan tsammanin mai nono ce shi ne ce famta'a ba'ad wanda sai ta bayan an tuka hantsa fahu da khairin nazarai ba da an yaluba yanzu ai in ya zo zai gani daga ya zo gida ya tatsa ta farko in ya zo ta biyu zai gani nuna ma haka wani kin zai gano da cewa yaudar shi ne aka yi to shi na nan anan salawa ya ce wanda aka ma irin wannan yaudara iya da zaɓi ɗayan biyu bayan ya tatsa ya gani an ba shi khairar nazarai in sha'a amsa in ya so ya bukatar dabbar shi ya tabbatar da ciniki ya zamna shi ne rike dabbar shi wa in sha'a radda in ya so kuma zai maida ta tare da sa'i guda na dabino nan abinda aka dora ne na sakamakon nonon da ya sha zai ba da sa'i guda na dabino nan a ruwaya duk bukari ya kawo musulun ya kawo amma lafazin musulun ya ƙara bayani cewa fahuwa bin khiyar talasatu ayyam kenan har tsawon kwana uku wanda sai irin dabba da aka yaudara har zuwa kwana uku duk lokacin da ya gano da irin da aibu iya da dama ya maidowa mai wannan abu وفي رواية له علقها البخاري وتا رواية مسلم وندي كاتب إسناد الإمام البخاري كاتب معلق ودا يتي ورد معها ساع من طعام mutum zai maido wannan dabba da sa'i guda na alkama shikin dina a ta'am ana ne alkama suke wani suna amma ce la samara ba irin alkama ba irin ta sham alkama ce mai kima mai daraja wanda ita ce ka samun magana ta saɓani na zakatul fitr in irin ta ce ana hudda maimakon sa'i a bada rabin sa'i don tana da kalite tana abinci zamun tattuge ce ba irin wannan ba alkama ta ta sham ta ce samara ba irin ta ba kenan alkama kurin da ya samfin alkama ya ce wa tamar akasar a wancan zamanin dabino aka yi samu sa ka magana amma na iya ba da alkama ma to nan abinda za mu ɗauka kenan duk wanda aka ma wannan yaudara an ba shi ha kwana uku a wannan hadisi kwana uku kenan ka kyale ba ka maido ba kenan kuma kai kaso kwana uku da aka zaɓin da aka baka kwana uku ne kana dama ka ce sai nuna wannan nata ba nuna biki ba ba amma kenan ka wuce kuma kai ka ja kuma an za ka maido ka maido da sa'i guda na dabino nan ba a kula kwana na ɗaya na biyu ne inda za ka kashe nonansu to kame dosa yi guda na akwai wanda mafi ihu ba ba su da fi ihu akwai masu ganin cewa ai kama a nafi nema cewa mai zaka kawo ma magana wani tun da ka ya ba ta abinci ka ba ta ruwa ka ba ta abinci wani shi ne na ga ana ɗaya cikin malamai ke cewa wannan an nasi ya zo wani kiyasin bai zama lalle akwai mas'alar wanda ya ba da jingina a nasarar sallam ya tabbatar da wanda ya ba da jingina ya ɗauki jingina in dabba ce mai nono a nabi ce zai sha nonanta kan bacin abinci da yake bata in hawa ne zai iya hawan jingina na dalilin abinci da yake ba dabba da suka ce ai nan ma tun da iya ba ta abinci ya sha nuna ce sha da ta duwana abin ana an nasu ya zaba magana ke yasi kun shi ba za a ce a ba da sa'i guda da biyu kun ka ba da kwar ai na gasin da magana amma bai kano ba kiran ba ka kiyasin wancan a wannan wurin kurin za ka maida ta da sa'i guda na da biyu kurin ka huta sai wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala man ishtara shatan muhaffalatan فردها فليرد معها ساعا رواه البخاري وزاد اسماعيلي من تمر معنى ساع من تمر ابن مسعود رضي الله عنه ke cewa man ishtara shatan muhaffala wanda ya sayi dabba wanda aka cika hantsarta faradda sai ya tada cinikin ya mai da cinikin to falyarud da ma'aha sa'an min tamar in zai maida ta ya maida wannan dabba tare da sa'i na dabino na za mu ga bambancin lafazi ne illa wancan ruwaya ta farko wannan hadisi marfu'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan bayani na wanda ya sayi dabba da aka cika hantsarta iya da zabi bayan ya tatsa ya ga ba haka bane ba an bai tsawon kwana uku ya maido in bai so amma zai maido ya maido da sa'i guda na dabino ko na alkama to amma wannan magana ta bin mas'ud ya haɗe ta duk da hadisi ne mawqufi amma ma'ana guda ce wancan marfu'i ma dai hukunci yake hukuntawa na wanda dai aka yaudara ya sai dabbar wannan mai hantsa a cike to iya da dama ya zabi ya maida amma in zai maida ya maida sa'i guda na dabino magana ce sai wa ana bi wannan ruwa da bukhari ya kata wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin min ta'am fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balala فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أسابته سماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني من غش فليس مني أرواه مسلم abin da yake wannan ruwa ta musulun abu hura ke bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marra ala surati min ta'am ya zo wucewa ta wajen wata baga baga subara da abin da aka tara wuri guda ko zamu ce baga tarin abinci wanda ba abu yi ko aka tara wuri tara da wuri guda haka ya so wani tarin abinci wanda dai san kasuwa na tara hatsi wuri guda kan babban abu kai ka tara shi kashin ya ya annabi ya zo wuce ta wajen wata baga tarin abinci da ya isko fa'ada halaye da wufiya ya soka na ciki shi kenan fanalat a sabi uhu baladan sai hannun shi sai iski heji lema can kasan akwai lema ko jikewa sai manzana ce ma mai abin ce faƙalin ma haza ya sabi da mai wannan kuma ya kai mai abinci mai wannan kai mai alkama mai zaga yaka قال أصابته سماء يا رسول الله يا مثلا الله لا يرواني أكي يا تنجك أشيني يتشتو أفلا جعلته فوق الطعام كي راه الناس يو أن روا تبا بك بك بولي دجك عتما قوي أكنشي لا ذاك بوي أنت روا تبا تمي تبا باه باه دون دجك عتما قوي أكني أنا سيتشا منكش فلسه من الدون دي ألغوشي بني باش كان أنا بيها برانتا جميع الغوشي kira algushu shine koye aibin sana'a sil'a kai sil'a duk abin ka na saidawa kakka boye wani abu da yake na aibu abun hawa ne dabba ce gida duk wani abu na aibu haramu ne ka boye kuma sakamakon zan ce duk wanda ya yi algushu to an wuce bai tare da mu wannan shine hadarin kenan algushu Allah kiyaye kenan kunan koma me ko ba abinci ba kakka boyewa mutum abin da yake aibun sai da akinka abinka abinka na sai da iya da wani aibu wani iya ba an gani ba wani abin ma mutum ya an kwan biyu irin misali masu da mota iyawa ya sha gyara sha gyara sha gyara ya gaji da gyara ta iya wani abu ya kasa komi ne ma ko sabu da ce tana da wata matsala wanda wuya an zo sai da a gane sai mutum ya kwami zai gane to muna suka haka sai da ta daga can gida ta kare kanka to wani albushu ne bin halitta ka ya kana وعن عبد الله بن بريدة عن عبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاب حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقح فقد تقحم النار على بصيرة abinda yake wannan ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya boye inabi to duk da magana tana amma abin da ke ni da a ruwaye cewa don da ya ɓoye inabi a kwanakin da ake sai da ake girba da ake ciro cire ɗiyan shi kenan iyakan inabi kasan inabi shi ne in ya kwan biyu yake zama azabiyu kamar na ce a rutab da bino ne iya sabo in aka bari yana ya koma a tamar shi kin ne dai illa an san irin da bino irin namun nan misali maga ko ta wuji ma hira da lalace ba zama da biyu maga ba zama da biyu da aka yi maga daban da biyu daban to su tamar da farko zai zama kan maga zaki gare shi zaki zai in ya jima a saman uwar shi saman uwar ita can can he koma he bushe zama da biyu shine aka bar shi to aka ce da wannan kenan magana ta wanda yake cire zabibu inabin shi a lokacin da ya kamata a cire dan yayi in zama zabib yayi yan giya shi suke sai masu yan giya yana nake ya zama abu kenan da shi ake giya ya zama yana ya zama zabib kusan abin a tarihi tsohon abu ne giya ce tsohon giya ce inabi an jima na giya da shi tun annaba tun tsan annabi isa ma da ya zo an jima ana giya da inabi a tarihi abin giya ne wanda shi ne abin asalin ma abin da ya kawo mushkila da aka samu wasu kiristoci suka mai da giya abin sha wata muguwar fasara ce aka musu me ya haɗar da yawa kana su suna kiran inabi na ga wannan mace wayin ko wayin wayin suke kiran inabi wayin suke kiran shi to kun inabi sun shi wayin to a wancan zamani kamar da kai an zama dabino ana siro da inabi kuma ana da dabino ana siro shi ana nan ma iya sha bana ɗaya bana biya iya zuwa daga baya in har lalla sha ana siro to a can dama inabi ana siro da shi ana giya da shi ana sha don wani ko ciwon jiki abu da yawa suke da inabi a wancan zamanin ma to he ga a cikin injil ana kala ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wuri kaza ya mai da ruwan bikin wayin to wannan wayin da kike fasara da magana giya tunda su can magana yaro yaro suna aiki da wayin da kun da giya ake da shi kurin he a ce ya je wuri kaza ba a cikin a rubuce ya je wuri kaza mai da ruwan bikin wayin to inabi shi kuma a wajen su a can ba giya bace ba kamar siro ne abin sha ne su wancan wanda mai dawa ruwan biki ruwan biki da ake ana shakata ya mai da wurin ruwan siro ne ana siro da shi to suke mai fasala gaba ɗaya guda da na giya da na giya da na wane a wasu injil masu wasu tarjama ta turanci ta balata ingilishi su suka mai da abin akan magana suke fasala guda da giya alhali ba haka bane ba cewa hatta da kristocin da yawa sun tsaya sun yi matsala kan matsala masu da hakika magana sun hakika ta magana kuskure ne suka ce akan fasara ta ingilishi suka juyi abin ya koma ga magana giya isa ya nuriya mai da ruwan ya ce mai da wurin ruwan giya shi kuma giya bace basiro ne amma inabin da shi ake yi a takaice wani shi ne saboda wasu kiristoci da gani wasu sun san giya haramun da yawa kiristoci wasu kuma sun san ya su ce ai wannan ya su tawil wannan fasara a ya ce annabi isa kenan ya halitta giya ko isa bai halitta giya ba to kenan to shi ma inabi ana sha ana buci an ana so ya zama giya da mace kawai ya koma zabib kamar dabino in ana so a iya koma dabinin shi a jika a cikin ruwa a sha kwana ɗaya kwana biyu annabi iya jikawa ya sha duk nan mun su koyi kakannin maka da malamai suna wani abu ya an jika kamar siro ne kuma ya daɗi ya sa kuma a cikin ruwa ba sa komi kurin kwana dabino a cikin ruwa ya ji ma yan kwana wani abin zaki zaki iya da wani gumi daɗi kuma zaki zai kama abin siro ya ake na da to siro ne kamar siro ne kuma an ya kwan biyu uku a nafi kwana na uku a nafi zuwa shi siro da hausa lemu a lemu da wani a siro ma dama ce da gari ya siro siro da hausa ba ba ba ba wasan kirki siro abin lemu ko na ke lemu ce lemu ko lemu kuma shi kuma lemu to akwai zaki akwai tsami kuma lemu ya riba ya ba tsakar lemu kuma dan a san lemu akwai kabi yau bisa bisa bisa bisa shiga shiga turanci ne lemu kuma lemu ya riba lemu tun da lemu muna ce muna ce lemu na zaki lemu na zaki ke yi zan yi kuma lemu kuma kuma lemu aka ce zaki lemu tsami a jika mun sha nukwai gwargwaron ci ne sai abin sha mun sha ƙwarama mun sha ci ƙwarama mun sha ci da kunu da mun sha ne kurin lemu kurin mu wace kun mun gane lemu lemu ne don ku hausa don ka gaja ce lemu ko zaki kun wai ko lemu mura ko lemu harba yi da mun sha yana kiri lemu lemu harba ka gani eh lemu zarwanci ne harin harin zarwanci amma lemu kun lemu kun abin sha kurin shi lemu gaskiya kurin an ci abin sha an gane lemu to yanzu ba hausa miki ba muna maganar cewa man habasa da inaba a yamkita wanda ya koye inabi a kwanakin da ake cire shi a tabi ahu mimman ya tafiso hamana don ya saidawa masu yin shi a zaman giya fakar ta kahaman nara alabasira ya shiga wuta iya gani da gangan shi alabasira ba wani shuba shuba kun kenan wuta ce sa kai wannan yan uwa masalar ɗaya take da misali misali hatsi sai da hatsi kwasan alkali ko dawa amma sai ka san wannan hatsin naka ga wani kamfanin giya ya zo zai saya ko wani mai burkutu zai sai dawarka ko zai sai hatsinka a nan haramu ka sai da mashi duk da sai da haka ya halaka ne amma wannan wanda ka san zai zai giya da shi ka san haka ne sare zai halaka ka sai da mashi dole kana ga kun zai aikata abin da bai dace ba amma ka mutu yawa ne misali misali da radio radio akwai labaru akwai wa'azi haka tele a ce ba a ce sai tele haramu sai da haramu ne amma mutum ka sai ka san dan mutum na bushe ne za shi maka din zalira sai ya je buga bai hada ba ka sai ka je buga sai wuce ba sai ka san sai zuwa sai a buga abinda ka san tabbasa ka ne amma ba ruwanka tun da dai wannan radio zo sai san me yake ciki ba sai ba radio abin da akwai tele da ce ko ka yi damu da ke da baki biyu to baka an ba ka san a hili karara ba ba ci haramu a sai da shi to amma in ka tabbatar wanda zai abin da bai dace da shi ba bai ka sai da mishi misali sai shalisho shalisho na na ligin taya kowa ya san ana ligin taya da shi kuma ana sha ana buguwa to ka kai yanzu ba in ka ka ga mai da yazo yaro ne irin dan shashaye ne ka ga haramun sai da mishi amma mai liki ne sai da mishi ko mai liki da ko ka san mai sai da shi amma kan sai dan sha ne baka ce abu da muna sai da wa illiki illiki halaka sai da mishi amma shi wannan haramu ka sai da mishi وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها لا تروي تنا مثلا جاين كنش بيد إذا سيدي ما نشم كيف تقول وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالدمان رواه الخمسة ضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم وابن قطان كان حديث من ذي قري iya da magana amma kamar albani ya kawo hanyoyin hadisin iya da hanyoyi wanda suke tabbatar da ruwaya abinda yake ruwaya Aisha take bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kharaj bi daman nan al-kharaj ma'ana amfani da ake samu a jikin abu iya ga wanda yake ɗaukar asarar abun wanda yake ɗaukar yaunin abun mana kana cin ribar abin da ka mallaka nan asalin magana hadisin ya zo a dabiya wani magana wani ne ya sai bawa da ya sai bawa bawan ya yi kwanaki a wajen wanda ya saye shi sai ga wani aibu a jikin bawa sai ya maido wannan bawa dalilin aibin da ya gani a jikin bawa aka tada ciniki daga wata ya rasulullah ai ya yi aiki wannan bawan ya mai aiki a zaman da ya auje shi nan wata shari'a ce annabi dora ta annabi ce alhadib daman wannan abin da ya samu tunda a wancan zamanin bawa ai a zaman sheki inda zai mata ya asara misan bawa asara yi kenan tun da shi ke ɗaukan yaunin wannan bawa wannan abin da bawa ya samu na shi an zama wannan amfani abu iya aiki a zamaninmu yayin zai wakar zai aiki a zamaninmu kana iya sai da mutum inji ko mota iya ɗan jigila ne kuɗin kaba kabu kusa da mai inji iya kaba kabu sai bayan daga baya ya gano shi inji daman ya kare can duki da aka yi hebe yana shi wannan irin gare ne ako kame yaudara ko injin ka ce misali mota ce ka ce standard ce ba taɓa kuɗa ta ya gano an yi gyara a shi an mata yanka wajen biyu an gano da aibu a cikin abinci kuma ya wani ɗan jigila ne ya yi jigila ko a da tasawu ne ya yi kasuwa ta ya gano aibin daga baya to a wannan hadisi kuma tabbata akan wannan shari'a baka ce ba ai ka ba kabin kwana nawa ya ban kuɗi na kai asara ko ba shi kuɗin shi kuɗin tunda a wancan zamanin inda aka sace shi ko bace a wani wani ne ne wanda ya saya ne kiyan da da shi zaka wuce alhalif da man abinda mutum ya samu na haraji na kan wani amfanin wani abu to wanda yake dokan ya wani abun nashi ne annabi sai hana a maidawa mai bawan abinda aka samu na aiki da bawan yayi tunda shi bawan a gaban shi yake yace abinda ya samu nashi ne kai ba baka aka maida mai bawan shi kuma ma na maido kuɗi wannan kenan mun zama kashi a yanzu a sai da kayan zamani abin hawa mutum ya sai da abin a gano aibin daga baya ha? awakai? tona na gani a takaicen ya magana ne na shi abin shari'a misali ɗin haka tabbatar yanzu misali abin suke kawowa ana sayan dusarai saboda in bikin kiristoci ya zo suna sayan busuru ko su yanka a nima da kiristoci a sanda suka cikon shekara to kaga wannan iya musulmi wannan sana'a ka tabbata wannan bunsuran masu sayan sa irin wannan masu biki wannan ne kaga anan duk da sai da bunsurai halaka ne amma kuma kai shi a wannan zamanin na kiristoci da halaka ne wannan shi ko shi wani ne ya san shi nake ya kallo na kenan in ka san irin gwani a gaskari da Allah sai ka san yanzu kasuwa ake ci dabin suru ana kaiwa masu kisu suke siye kiran kai bai halitta da kai musu gaskiya duk da tsare shi kai musulmi ne ka dangana magana kenan da gaskiya haka ne ba ba wata ba haka ne tunda ka san sai masu sai shi kisu da siya sai bikin su na yankawa shekarar su amma mutum yau sai na ha tsakanin musulmi da kawuri akwai muhammadu ta sayar da sayarwa duka akwai ba mazga musulmi kai da musulmi ma kan shi ya zo zai sayar ce hakan ka zai rubutu ya ka sai da mashi da ya musulmi ana magana ta abin da yake haramu ne a yi kai bukata kasar kawacin ba don muna mamala da kirista ai akwai abin da yake haramu ne haramu ne hanzu a kai na in ya kirista ne shi ma yi ba ta kai ba shi ma yi ne yake ba allah bai da amince da ake ci ba bai amince ba da ake shi ma ina sai da kirista abinci ina sayan komi amma abin da gani don wannan sallah an bara ya taba ina sai da mashiraku ina sayan komi na tsaye kirista amma abin da ke magana a sai da don wannan biki da ake yankawa sakamakon kewayen wannan shekara shi ne bai halitta amma haka ya saya tana tsaya mai dabba ba da ya tsaya mai dabba haka in ya saya a zo ci nama wala ya bari ba ya ce kai magana ya ce yanka sai وعن انا من قال الشيء ده البخاري يكتب في سنن ابو داود يا روى الناشي اما امام الترمذي ان كان روايه هكذا ابن خزيمه هكذا ابن مالك كان ذكر الباني ما تبدل حديث حسن سي وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به عدلية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه الخمسة إلا النسائي وقد أخرج البخاري في ضمن حديث ولم لفظه abinda yake wannan ruwaya ya haka ta aure da turmuzi da wushaya da min hadisi hakim bin nizam abinda yake wannan ruwaya ta shi urwatul albariki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya ba shi dinare guda a zahu dinaran ya shtare bihi udriya ya ba shi dinare da daga soman dabba karamar dabba ko ta ya daga soman dabba ta layya dinare aka ba shi da ya je da dinare guda ko so biyu aka samu da arha fashtara bi shatain maimakon daya ya samu dabba biyu da ya samu dabba biyu ya iya juya kuɗi a hanya ya ga mai sayan daya fa ba'i da huma bi dinar sai sai da tsaye da dinar guda fa ta bi shatin wa dinar yazo manzo Allah da dinarin shi da ya bada kuma dabba guda an ci riba ka ga riba 100% ko riba dai zama dari musulunci bai iyakance ba riba riba daban riba daban arribuhu riba a riba riba ta haram to ba haushe duka kiyasa kusan riba riba to riba daban rabakon daban daban ma shi ba haushe iya iya maddawa haushe iya da cake riba ko riba ita ba haushe riba shi na ribu kuma riba daban kuɗi da ruwa kenan ita riba musulunci bai kayyade ba riba ya ce ba a can ina ga wani tawili cikin yan uwa irin wannan tawilin na takwaru riba a takwan muda'afa ka kusa riba limki sama ribiki wani zai ɗauka a riba ce wani kaso kaya a jika guda kana iya saidawa jika 300 amma ba ka sai jika biyu ba saboda ka zama a ɗafan ke ta limka na haka baka yi wata wili wasu a nan wurin kasuwar baka tasha wani ta wata wilin an so haramun ne ka tsara ya je ka kana iya tsara har jika 350 amma ka ga jika biyu a cika cin riba kuma ne ɗaya daga cikin kuma haɗa wani ɗan karatu Allah sama kada ce to zuwa ne in ka ce wannan riba na riba ce to Allah ce wata kuɗa wata ruma bai mana riba duka Allah ce kuma gaba daya sai kada a daban mu za a fana ni limitin talim ka ce ko to na duk Allah ce duk Allah ce gaba duka bata wasu ruman ba muke mana duk gaba daya kenan ba riba mutunci ta abewa su kida ka sai sake bincike idan ka sake diba magana ba ana ni ba riba riba daban riba ana riba riba ce ita bata iyaka amma riba ita kadan ma haramun kenan a takaice kana iya sayan kaya kayan ka misali da ka 100 ka sai da 200 miliyan ka sai da miliyan 5 miliyan 10 ba wanda ya hana illa kuma za mu ji eh annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a na annabi ke magana cewa hay wallahi mun sam'a idza ba wa sam'a idza ishtara Allah ya ji kan Allah ya rama ga mutumin da yake da rangwame wajen sai ko saidawa wajen zai saida bai kare za mutane wajen kuma sai bai kare mutum me ma'ana magana wanda bai tsada kayan shi an san haka nan to amma a wani lokaci shi abin kasuwa ba tsada ba kai a halin kasuwa ya kawo na abu mai daraja kun ba mai cewa ka yi tsada amma yanzu ana sai da kaya ga shi nan kudin shi yadda kuwa ke sai kai don kaga babu kace ka kara don kaga ya fi ya bukata ka galaza mishi shi aka ashe wannan bai dace ba amma idan ka ne ka sai kaya mai kudi arha kurin a saman kasuwa ya hau tsada ko zamani ya da gobe da gobe da gobe sai kayan da yake arha a wani zamani aka shekaru kuma kai da kayan ne amma ya daraja ba ce a nan misali ka sai kayan ka cika na misali nan kewayen kasuwa wanda ta shi ya gami ne za a sai da mai za ta yi wani karurrukan jika uku ko sai da su jika uku turamin zuwa sai da su na jika miliyan hamsin ba sai da mashi miliyan hamsin ba sai da mashi to ya ce ka ce ni ba da duka sai da jika hudu ka ka ba hankali ma jika uku ko za a sai da shi a meri turamin ne mazi biliyan sun ma baka baka tankare shi kaga wani abu na zamani ne ya kawo abin sai daraja aka samu haka nan abin wani abu wani abu ma ba ma dukkan shekaru bane ba kun gani abu kun zai daraja ko kana kayan ka kamalaka kun ga za bane daraja duka ba samu nan ka karurruka in shekaru kaɗan da wasu ɗauki aka samu canji kur ta gaugawa abin canza to wannan zamani ne kasuwa ta kawo na bai ba a ce a nan ka matsa to nan duk muka misali wannan Abdullah bin Zubair ne wannan Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah lokacin da baban shi ya surutu magana bashi wannan su ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka Abdullah bin Zubair wajen biye bashin baban shi akwai abin da ka sa daraja yayin limka wani ɗari ba mun limka kai daraja kai kai tsada da abin albarka yayin tsada kayan ba a musulunci ba maganar riba ce ta yawa inda ba galza ba ce kai komai na kasuwa ce da ake waduwa kuma ana cin riba haka ne yanzu nan kaga zamu samu wuce annabi sallallahu alaihi wasallam an mai kasuwa ta riba rizaman gari aka ce kuma da aka annabi sallallahu alaihi wasallam fada'a lahu bil barakati fi bai'i annabi ya yi ma wannan sahabi Allah ya albarka cikin kasuwarka har da annabi shi ka annabi ke tabbatar abin har annabi abin burge annabi annabi haibi addu'a Allah sa albarka cikin kasuwarka to wannan ada annabi a ta masa jaba ada ta karbu sai zaman to shi wannan wannan zaman شعرة البارك أروى لألا ما أبوش البركة فكان لو اشترى ترابا للربا فيه وده مثال كو أساسا يتسيدا يتجربا كو لا دعبل كنت دعبل تسابق هي البركة دعبل تسابق هي تجربا البركة يكي كو أساسا يتجربا كنت nan ya kai maka mas'alar riba ba ta da iyaka kuma ka maka mas'alar ake bin fuduli kayan ka ne ba na wani amma sai na je na saida ba ka ce na saida ba to irin wannan ciniki in na saida iyana a rataye a yardan mai kaya ba ce ba ba kashe belo ba ba ce ciniki fasad ne belo ba ciniki bi ba a ciniki iyana amma a yardan mai kaya kana iya saida abu mutum ya wari ba cin da iyana ma saida zai ka gari ba ka gama riba ka amshi amma ya ce bai yarda ba to kuma ciniki ya tashi shi ake bai da fuduli me ya ce rajulun me ya ce rajulun fuduli alfuduli mutum ya ce mutum mai karar shiga kuma da ruwanka wanda ba sashi abu sai shi alfuduli fulanin fuduli mutumin da kun shiga shiga shiga mutum shiga shiga ba sa ka bai kai to in yi irin wannan suka shiga magana suka sai da kaya ba ce sai da ba to iya nan ciniki ne amma an rataya shi akan yarda mai abu shi a nan aka yi dabba bi ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma daga kabiga annabi bai sai da annabi ya yarda har mai addu'a magana kenan sai wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an shira'i ma fi butun an'am hatta tada'a وعن بيع ما في ضلوعها وعن شراء العبد هو عابد وعن شراء المغانم حتى تقصر وعن شراء الصدقات حتى تقبل وعن ضربة الغائز رواه ابن ماجه والبزار والدار قطني بإسناد ضعيف حديث بإنغانتا با إلا أبايا قاعدة تشرع تهانا قرر يا شيخ ده أبن أقام فتنا أقوى قرر ما قرر لكن أنا cewa na wasu salama ya hana na an shira'in an shira'in mafi butun al'am hata kada ya hana sayan abin da yake cikin cikin dabba wannan cikin na wannan saniya ko wani akwai a lokaci da mai dama san sama a kururu garar sai ta cikin cikin cikin ruwa ba a yi ya ce he in ta a yi abin sai wa an bai mafi turu'iya haka dabba ce mai nono ka ce wannan dabba hantsa nuna daga cikin hantsa ta ne nau ka saya ka tatsi shi ma ba a yi wa an shira'il abdu ko abdu misali bawa na ne kasan shi bawa na wani amma yanzu ya mun tawaye ya tsere ka je ka nemi ka ba wani ka je ka nema ka kama nau ka saya ya ka iya misali kasan yawon duniya ko kasan fin daishi ka saka ci ainihin saya tunda na inemo shi kai ka banza tun kasan tun da ya tsere kenan ko nan sai da ko kaga banza to a garar da cikin bihar ta kasiya ko da kai ka mushi shine sai da bawa kuma uabi yana cikin gujewa mai shi wa an shira'il maghanim hatta tuqsam da misali an tahi yaki an samu ganima to kai kuma ka samu bukata da wuri ka ce wani rabona an kawo an raba nawa ka sai rabona ka kashe na ka kuma rawa lagar da hakki a cikin ganimar da aka samu amma ba a rawa ba ka samu bukata ka ce wani da saye ta rabo wani lokaci da a yi ciniki da dole mu da cigarar da ba a yi sai ya ce wa an shirya sadaka ta ta tukubar ko misali ana kawo zaka ta kono ko ta gona to ana raba mun mun saba an ka ana raba mun ci ta wani ta gaji da zuni ina bukata kuma wani zaka ga shan gaba an ka an tara an zuba raba ba Allah ka ban lokacin sai matiya goma an samu tawa lokacin tiya goma to an hana ka tana duk da ba baka ba ka bari ya raba an baka wa an darbatul gharis haka mutum zai shiga ya iya ruwa ta shi gwanin ruwa ne zai shiga da abin da samu a cikin ruwan dan me zaba cikin mene samu gurin nauka saya duk wannan duk rudu ne ita wannan ruwa bata inganta ba sanadin ta amma ma'anar ta zaka cikin shari'a duk abin da ke da garar ba ka kai kuma mutum ce hana kwana وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفوه abin da yake ruwa ta ibn mas'ud cewa ya ce manzon sallallahu alaihi wasallama ya ce la tashtaru samak fil ma fa inna ghararun kan ku sai kihi a cikin ruwa rudu ne rudi ne ma'ana ba kaskan shi bai da ruwaye marfu'i annabi bai tabbata marfu'i ba amma ya tabbata zuwa ga Abdullah ibn Mas'ud ya inganta shi ibn Mas'ud ya wannan magana bare bai magana ba dai can karkashin garar da halitta kai da wa an ibn wa an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba'a thamaratun hatta tat'am ولا يباع صوف على زهر ولا لبن في درع روى الطبراني في الأوسط والدار القطني وأخرجه أبو داود في مراسيل الإكرمة وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجاه الأبيك sai ruwaya ita ma dai cewa sahihi ne makufi ba ga marfu ba illa ma'ana shi ta tabbata cewa abin da ke ba labari a nasin lafazin da makaranta ibn abbas ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an toba a samar ta haka ba a sai da ɗiyan itace sai sun nana sun kai ɗeci wallahi ba a sufin ala zaharin ba a sai da sufi a bayan dabba wala labar fitar haka nono a cikin hantsa tunan ganin wannan hadisi bai inganta marfu'i ba an ce mawkufi ya inganta amma ya ce sa aka samu saɓani kan masa'alar sufi duka man malik haka shakhsana bin taimi haka ibn qayyim suna kan cewa a sufi ba garar sufi a iliki kana kallon ragon karami ne ko babba kana kallon shi dogo na gajere ne aka ce wannan sufin na wannan dabba na kasiya suka ce anan ba wani rudu a kira kallon ka kasiya kana ga yawan sufin da kana kasiya a nan suka ce bai shiga cikin haramu da babu lafsin da maza Allah ya haramta kuma alhiri babu garar a cikin sufi mai sufi gashi irin dabbobi wanda san waɗanda babu mun yi yanzu kamar ƙasashen aziya saudiya yana da ƙetare ruwan nan ragunansu tamakansu gashinsu wani gashin turkeke shi ake cirewa shi gashi ya ka sai ma ta tabbata da don ya ka aske ka sai da ka aske ka samu kudin shi abin neman kudi ne wannan gashi na kira jikin dabba shi ana ana zare da shi ana ana kama haka saka da shi ko zare da shi to shi ita sufi to wannan gashin kudi ne ana zawo yanzu sai na dabbobin ka hayan aske gaba daya a musu aski yanzu ana kwaskwas ya aski a ji a saida kuma a yaki da su to shi ake magana to shi tun da ba a abu na hili ana ganin shi kenan kamar shi sabon taimiyya haka imam malik sabon kai suna ga cewa babu in ka saya ba lahi bai cikin garar babu rubu a cikin shi don kana kallon abin da ka saya Allah wa sai وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المدامين والملاقي رواه البزار وفي إسناده ضعف abinda yake ma'anar hadisin idda ya ce dai abu hurairar ya bar labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai almadamin wal malaki ya hana sai da almadamin sai da za mu ci abin barbara mani kun ga misali ka sayar bijimi mai muke baya bana na ana ana na sai da asabul fahal duka bayanin abu ɗaya ne na hana sayan barbara ta dabba kenan wannan dabba kace tana da iri na saya wannan bijimin naka kenan mun barbarar dabba ta annabi ya hana can baya dama idan ka kan haka nan almalaki kaman dabba ta duki ciki a ce wannan cikin wannan dabba abin da yake ciki nawa ka saya kurin ba ruwan ka menene ɗaya ta samu biyu ta ta samu nawa ne a ciki namiji ne mace ne kurin na saya dona iya cikin garar cewa bai halitta ba annabi ya hana kuma shi albani ya tajisin da hanya ya tabbatar da ingancin ruwaya duk da ya ce sanar da shafuwar wani سي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله أثرته روى أبو داود وابن ماجه وسهاه وابن حبان والحاكم روى تأنتك أبن لك رواية شوى مزانا صلى الله عليه وسلم يأتي من أقال مسلما بيعته وندا ya warware cinikin ɗan uwan shi na musulmi kai ma Allah zai bar kama ka da wani laifi da kai zai zama zama laifinka nan menene zama ga a gaba babi na gaba matsala ta gaba an muka yi ciniki ka saya na saya ko min shaɗin ciniki ya ƙare ko min wuce na shiru kenan kaya zama naka wata daga baya aikan haka to amma saboda alhuruma sai na ga mutumin lalle a shar'ance bai da haƙƙi karshen yau nan ta abin da ke da ma cika amma na ga da tausaya mishi yanzu tuma wala wani kudin nake bukata wallahi ina bukata wannan kudin da na baka wallahi kaza kaza kaza sai ka tausaya mishi bai da haƙƙi a tsara jirgin amma kai ne ka tausaya mishi ta shikenan kawo ga kudin ka to yin hakan da kai kai ma kuma Allah zai karanta wani laifin da kai zai zai barka kenan akwai fadala jan hankali na ɗauke kaka ce don kai kana da hujja kana da kai ka shar'anci kai ne in akwai fadala duk da bai haiki za mu ga babu na gaba dalilin da ya wani magana za mu ga babu na gaba inda yake magana akan akwai halin alkhiyar sai mu gama insha Allah babu alkhiyar babu na magana zabi me zabi na ciniki ayi ko a fasa وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم abin da yake hadisin abdullahi bin umar ke ba da labari yana cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza ta baya a rajulani idan mutum biyu suka yi ciniki fa kullu wahidun minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'a da mai kaya da mai sai jika goma na ce na saya ka sai da mini ka ban kayan na hasanar riki ko hajji nake ya kullu ko tuni ne manzan Allah ya ce kowa iya da zaɓi a lokacin da muka yi wannan cinikin inda muna tare malama ta farraka wa kana jami'an muna tare ba mu rabu ba ko ina cikin kanti ban fita ba na saya na ba da kuɗi an zuba a kasa kaskinka ina tsaye kan wurinka ce kai wallahi wannan kayan wani sa kuɗin nake suwa ne shi a wani halin in dai muna tare wuri guda to dole ne gaban kuɗi na a shari'a in dai iya cikin kantinka kuɗi ya baka ka sai da ya ba ku ya kasa a kyasa ma misali amma ya tsaye bai shi ba sai ce ya fasa baka ce a kare ga tsarin kudi ko ka shi mai saida wanda ya saida ma kaya sai ba sai ga alamar kudi na wada kudi haka ba shi kudi ta kai wani zaka wani alamar da ba saida ba na wadi ba na kudi na baka ce a kasa da wannan biya ka to a wannan halin duk wanda ya ce a ya ka ake da zamani a yi baka na sa kudi a kyasa kamar ka kare ka biya na ba ka kare kai mai shari'a ta zamani to ka ci haram magana ke da shi abin da zuwa nan ko ko shi ne ka ci kai mana bani kudi na wannan haji bani ka bani ka na ci a na ba kudin an aka mun aka mun rasi aka rasi shi an kare ishara haka ta ce ta zamani iyawa to ya kada shi ma ci haram tun da shi an ba annabi ya ba da dama mutuka kuna tare to haram ne ka ce baka da ba kowa ya dama ya ce ya iya mai kaya iya da dama ce hawa saidawa mai sai ya ce a baban kuɗi na kuma doka haka ta ce dole kuma ka bashi kuɗin shi ko dole ka bashi kayan shi shi ne magana nan fa kullu wahidun min huma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'a kowanne iya da zabi matuƙa ba ta suna tare ba ta rufa aw yukhayyiru ahadum al akhar yace ko kuwa tsaya yace mawani za mu yi cinikin amma ka ban kwana uku in ha kwana uku ina yi mai dawa ina canza ina sami ra'ayina ina sauya ra'ayi ha kwana uku amince amince to aka haka cikin ina sai na kai amma ina zaɓi ha kwana uku ko kwana kaza eh yarda to anan kuma bai ci abin bai taɓa shi kuma ko da ya wuta ko da ya ta gida kwana da kwana biyu dawo dole ka washe ɗan shi shi ne ce maka auyu khairu ahadun akhar ko ɗaya ce ma to ni kwana kaza nake so to shi ke nan nan abin da kashi kenan fa ina khayyara ahadun akhar in dai ba wani dai wani zabin wasu lokaci na zabi sai yarda fa tabaya'a ala zalik suka yarjejeniya akan wannan sharadi da ne ma fa kada wajaba bai ciniki ya ya tabbata amma kuma wannan khiyarkin iya nan da ya bashi wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruku ahadun minhum al-bay' rajul al-bay' idan muka yi ciniki muka rabu bayan mun yi ciniki ba wanda ya ce ya fasa ka tahi na tahi na huta na tahi na dawo a nan ciniki ya kare ya dai kuka san da kai to a irin wannan hannun a sharance ya saya ya biya ka ba shi ka ya huta daga can daga baya dawo da gida to bai dawa bai da haƙƙin ta da ciniki to amma kai sai ka tausaya mishi abin da bukanta a bayan hadisi sai ka tausaya mishi bai da haƙƙi a tada ciniki cin ga zama ciniki kai ka tausaya mishi to wani ban Allah kawo kawo ga kudinka to wani abin da kai wani karamcin da kai kai kuma Allah zai bar wani laifin ka ya gabata maka shi magana kenan to wannan karamci ne kai kirki ne kai shi za ka ce kai ma za a gabata ma laifinka amma bai da haƙƙi tada ciniki in ba dan ba kai ne kai da ka tada ma iyawa ya dawo kai ma dama iyawa kai da mana ce wani iyawa dama kai da kai ma kudin kike ne ma kar ka samu kuma kai zan kai wannan shi kai ma matsala ce kaga annan ka ce kai dan ba dama ce kwai laihi ko a ce dole ya mai kawo kudin shi aka samu haka nan iyawa dama wani guda iyawa dama ka samu ba yanzu ka samu iyawa kai magana bukatar na bukata ta kudin kudin kaga ba ya ce ba a tun da dole ne a ni ma na bukatar ne tun ciniki ya kare ta kara haka an ce na kan tura maka kanti haka misali masu kaya a tsaye masu kasar da masu yawo a birnin a kane ya kuwa ciniki shi kuma to shi wanda yake ba kanti ba ne ba an ce ana lissahin rabuwa ka ba da baya ya ba da bakowa ta yi ta kai kai wani haka ba da an kare tun da kurin tun da kurin inda kai da aka aka aka wani kowa wanda gasa wannan yamma an kama hanya ɗaya ce bai da ba a nan bai dama ciniki kudu sun arab shi aka ce nan abdullahi bin umar ne in yi ciniki in yi so kaka ta da mushe eh da kana yi hira ya zama ce kai da yi sun ce amma samu ruwaya da kuma bai sabe ta bane ba annabi hana ai haka kin yana da gangan ka ka tsere dan ka ta da ciniki an hada kai haka kin kina wannan ruwa da makaranta yace muttafaqun alai bukhari da muslim sun kawo ruwayar amma ta wallafin da muslim amma lafazin da makaranta wannan haka yake cikin sai muslim wani suna kawo labarin don kaga da buhari ka ce kare wani lafazin a buhari ba kake ba ya kawo ruwayar amma lafazin bayan da makaranta ba aiki amma wani lafazin makaranta lafazin muslim sai wa an amur bin shu'aib an nabi an jaddihi radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة صفقة خيار ولا يجد له أن يفارقه خشية أن يستقيله رواية لما كان النبي أنك أنت abin da yake ruwayar amur bin sha'abi ke cewa wannan kakashi gashi labarin ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alba'i wal mubta da mai saye da mai saya bilkhiyar kowa iya da zaɓin tabbatar da ciniki ko tada shi hatta ya tafarraka sai in sun rabu ne shi kenan ya ce amma inda hakan ke sauyawa illa an tafi da safakat khiyarin sai daman cinikin da suka yi ayi da zaɓi hakwana kaza zan yi ina zaɓi hakwa wannan an wanka wannan nake nan ko an rabu kenan akwai magana tana na wurinta sai ta wala hillu lahu an yufariqu khashata an taqilahu sai kun bai halitta ka rabu da mai kaya tsoron kai ta da cinikin ka sallale kamar da ba arabu eh ko maka kasina kai wumka wuta dan kai ta da cinikin ko ana taron ne kai ina gina ana hira kai hankalin shi ka tsere ka ci ai shi kai murun kai ana ga kaka haka da ranka eh annabi ya ce kada bai halitta ga ɗayan ku yau ɗaya zamba ana akwai zamba kenan tunda ka san shari'a ka ba ku zaɓi mutum zai yi tunani ka zan ɗan adam kana ba gaba kai na dama za ka ba dama mai sai sayarwa ko ya tsaye tunani bayan ya sai da ina abin da mun haɗu ba ko ka zai da baka da kudin in ya ƙare tunanin ka tsaya kenan a ƙare a bargwaje in ya ƙare tunanin shi ƙare to ya yi harba lahiya amma kake zamba ka tsere da gaugawa don ka da ciniki shi na nabi hana na ke da abu akwai gudun yaudara kake yaudara a rubuta cikin mutunci a hankali ka tayyaka تو سي آه وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما كنا سنانا بالخيار حيث يسر ربنا قولون لسك يشنكر magana kenan kuma ruwa ta tabbata duk masu وعن ابن عمر رضي رضي الله عنهما قال ذكر ذكر رجل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخدم في البيوت فقال إذا بايعت فقل لا خلافة لا خلافة أنا ولا متفق عليه ابن ابن عمر كبار لا بد cewa na akwai shi ibn Umar akwai wani mutum sananne an ce mutum ya dan motsu haka ya dan motsi mutum ne ba ma ku ci gaba dai ba ma kuma ya da an matsala ta gane abu an ana yin wayo to sai ita su da wani ciniki ana yaudara ta kuma ana mun kamar da sun san bai wayan kirki sai su tura da kuɗi sai su bai kuɗi cinikin da ya wuce kuɗin kayan a kai da mace tun an san yana matsala ta bai gana mu suna ya da mace to duk in kai ciniki ka ce za ka labata annaba bai yaudara kina aka samu ka mai turi ka ji a tada daga an samu ko ya sai aka zo gida bana wani kuɗin wani shi ka an cuce ka wani kuɗin ya hudu haka ba to baka da maka ce baka da ba ya koma ce kai ba shi kudin shi baka ce shi yasa akwai yasa akwai yaudara a wajenka wannan shi ne nabi ce kenan za ba ya ta hukun la khalabat an kai ciniki ce la khalabat mana an bayar yaudara a ciki kenan dai dai na sai aka da maka muttafaqun alai bukhari da sun suka ruwaye ina ganin ya kamata mu tsaya na mun zo sabon babi na babu riba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ها magana cinikin wani bayani daga ajiya mai cinikin mai bayani ran juma'a cinikin whatsapp in dai mutum siffa ta kaya ka bashi irin kaya kaza nau'in kaza kuka ciniki ka kawo ka ana cinikin kama kudi ka bashi kaya ishancin wani gwada ba abu da irin kayan ba siffa kaza a gwada a gwada maka saya aka ciniki ciniki ne ya ga siffa kaza da shi ka so اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته